idan za ku itina a satin da ya wuce muna cikin kitab ko babu sifatu sala babin da ke magana akan sifar sallah mana yaya musulmi ya kamata yi sallah a aikace to sai muka zo muka bude da wasu maganganu waɗanda mun tattauna a kansu tun daga kabbar harama da daga hannu a wajen kabbar harama inda za a tsaye da hannun malai cika sujud kamar mutum zai sa hannunsa a sujada inda ya ajiye hannunsa inda ya sujada a nan ne zai ajiye hannunsa idan yana kabbar harama kenan a sunna idan mutum ya zo sujjada zai sanya tafin hannayensa guda biyu suna kallon ƙasa a kife sannan kuma su zama setin kafaɗunsa duk wanda ya zo sallah bai sanya tafin hannunsa guda biyu a setin kafaɗarsa ba to kenan bai yi abin da aka ce ya yi a shari'a ba wannan ɗaya ne daga cikin a sifofi da malamai suke bayani Allah ya musu rahama o darasi yau ko na manta na nawa darasi na hamsin da biyu darasi na hamsin da biyu ana so mutum ya sujjada a wata riwaya أن يسجد الإنسان بين كفيه mutum ya sujada tsakanin tafukansa guda biyu kamar ya yanzu wancan sifa za ka yi sujada haka hannunka guda biyu suna sitin ina kafaɗinka kun gane to sifa ta biyu ita ce mutum ya sujada a tsakanin tafukansa guda biyu kenan za ka shimfiɗa wannan tafin ka shimfiɗa wannan tafin ka sanya kunnuwanka suna setin tafin hannunka guda biyu ka kafa goshinka shi ne an yasu da insanu wato bai na kafai wanzan Allah sallallahu alaihi sallama idan ya zo sujada kamar da shi albani Allah masa rama yi bayani a cikin sifar salam kana alaihi salatu wasalam ya atamidu ala kafai in yi sujada yana dogaro akan me tafukansa abin da yafi bawa nauyin jikinsa shine tafin hannunsa guda biyu ana maka wannan bayani ne dan ka sani kai sujada mai kyau saboda ya zo a riwaya cewa duk wanda ya yi sallah sujadarsa ba ta cika ba Allah baya karba haka duk wanda ya yi sallah ruku'insa bai cika ba Allah baya karba dan haka kana ya atamidu ala kafai ya ce wa huma kuma annabi yana shimfiɗa su kenan ba dunkule hannun yake ba a sujjada ana shimfiɗe tafin hannun kuma ana dogaro a kansu sannan kuma ya dummu a sabi kuma yana haɗe yatsun kenan an zo sujjada ba haka ake ba kamar yadda zaga wasu zo sujjada Allahu akbar ya baje tafin hannun haka kuskure ne inda yadda annabi ne haka yake ya haɗe tafin ya haɗe yatsun sai kuma ya danna su a ƙasa ya tami da alaihima sannan abu na hudu yi wajjihu huma ilal ƙiblati annabi yana fuskantar da tafukan guda biyu zuwa ga alƙibla yana fuskantar da tafukan guda biyu zuwa ga ina alƙibla kenan kuskure ne mutum su ja allahu akbar haka hannun wani yana kallon can wani yana kallon can musani ko yanwa suna fahimta ta su kalli gabar su kansu tafin sannan kuma a shimfiɗa su su danne ƙasa sannan kuma su zama setin mai setin a ainihin wato kunnuwansu guda biyu ka yi sujada goshin ka ya zama yana tsakaninsu kenan a wani sifa daga cikin sufofi a wannan kenan suka ce kana ya za'ahuma ahyanan hazawa mankibaihi wa ahyanan hazawa uznaihi manzo Allah ya kasance yana sanya hannayensa tafukansu guda biyu wani lokacin setin kafadansa wani lokacin setin kunnuwansa yanzu a nan gudun mun fahimci idan mutum ya zo yin sujjada ga inda zai ajiye hannayensa ko dai setin kafada a sujjada ko kuma setin mai kunnuwa to da za ku tuna da karatunmu daman cewa muka yi ita kanta kabbar haramar idan an zo yinta ko dai ajiye hannun setin kafada ko kuma lokacin setin kunnuwa shikenan to shine zai fassara ma ka sujudi da abinda malami yake nufi kamar sujjada kenan yanda hannu yake a sujjada haka yake a kabbar haram yanda hannu yake a sujjada haka yake a kabbar haram wannan ita ce matsala ta farko da za mu fara fafatawa a kanta to sai ma ne ya ce wa yusmi'u al'imamu man khalfahu sai a tsaya ana ana so liman ya jiyar da wanda yake bayansa wa yusmi'u al'imamu man khalfahu kakkira a fi awwalatai ko غير الظهرين ko ulayaini gairar duhurai ana so liman ya jiyar da wanda yake bayan shi ya jiyar da shi kamar karatun shi kenan liman bai zai ɓoye karatu ba ta yadda mamunsa baya jin abin da yake karantawa kamar irin rakoyi biyu gairar zuhuraini wanda ba na azahar da la'asar ba kenan rakoyin biyun farko na magariba rakoyin biyun farko na isha'i a nan ana so liman ya jiyar da waɗanda suke bayan shi wato a karatun shi to menene hukuncin wannan jiyarwa ɗin da ya ce wa yusmi'ul imamu dole ne a mustahabbi ne mustahabbi ne ainihin wato jiyar liman din ya jiyar wasu ka ce ya jiyar bitakbiri kullihi ne ana nufin kabbar harama ne mustahabbi ne ya jiyar sannan kuma an so ya bayyana sami Allah liman hamidahu shi ma ya jiyar sannan kuma sallama ta farko lalle ita ma ya jiyar to idan bai zai iya jiyar da duka mamun ba ba yanzu irin wannan masallacin idan a ce ba sauti ba wannan amsa kowa wannan hukuncin zai yi wa liman wahala a ce sai ya jiyar da na tsawon ƙarshe to me suka ce suka ce idan ya jiyar da wani ba'adu wani bangare na masallata ya sauke nauyi sauran kuma sajiyar da yan uwansu gaba daya ko kuma in sun ga yan uwan sun yi motsi sai su ma sai su motsa me yasa saboda abubakar yayi haka a hadisin muttafaqun alaihi manzo Allah ya zo yana yi ba a ji saboda bai da lafiya in ya kabbara ba a ji da kabbara harama da kabarbarin sallolin gaba daya ba a ji sai abubakar sai ya amsa to kaga shi ai ya ji to da ya ji sai ya daga ya ji yadda wasu malamai suka ce idan har abubakar ya ji yadda mamu kabbar annabi kina akwai wani uzuri da yasa ya jiyar da su annabin ne ya kamata ya jiyar da su sallallahu alaihi sallama amma uzurin rashin lafiya da ya ginda ya masa bai iya daga sautin ba to sai shi ne shi abubakar ya daga sauti to wannan shi ne asalin yin zakara ko ladanci na cikin sallah ba kiran sallah ba da za ka ji wasu masallatai idan liman ya yi kabbar harama ladan ya daga in ya yi ruku'i ya daga in ya yi dago sami allahu liman hamidahu ladan ya ce rabbana wa lakal hamdu amma shi ma ba ya ce sami allahu liman hamidahu nan kam canja yake in yayi sujada ya kabbara a babi na ilimi da karantarwa wannan abun sau ɗaya faru a zamanin annabi jiyarwa a cikin sallah me ya faru annabi ne ba lafiya ya zo yana kabbar ba a ji sannan don a nuna muku daman ba a yi ba ladanin masallacin ne ya jiyar ba abubakar ai ba ladanin ba da aka wani abu ne na larura tsari'i ya tsallako da aka abubakar ya takin oba ya yi to me yasa wasu ladanai yau kullum ko da lasfika a masallaci sai su rinka daga sauti bayan liman ya daga sai su daga babban kungiyar su sai su haka ake a makka haka ake a madina Allah sarki da makka da madina ba ba sa cikin dalili dan ladanin makkan zai iya kuskure zai iya daidai kuma 'yan makka za su iya kuskure za su yi daidai abinda aka ce mana mai koyi da alkur'ani da hadisi idan aikin 'yan makka da 'yan madina ya dace da musulunci sai mu su idan bai dace ba sai mu rike abinda annabi ya koyar me yasa ba sa dainawa su ba su daina ba wannan wani uzuri ne nasu da wata siyasa ta gudanarwa tasu kuma abin girmansa bai kai ya ɓata sallah ba sannan kuma suna jagorantar mutane ne na duniya gaba daya yan mazhabobi da yawa suke sallah a irin wannan masallatai guda biyu da haka ba lallai ya zamanto abinda mu za mu iya yi a nan su za su yi ba wannan dai ba za a bata lokaci a kai ba wannan zarabar hanya ce ba ita nake so na je ba don haka anan abin da nake so in yi mana bayani a menene hukuncin jiyar da liman ya jiyar da mamu a bayansa idan an ana sallah a ya jiyar da wanda yake da ikon ya jiyar da su mustahabi ne idan kuma Allah ya sa an samu amsa kowa to kaga an dauke masa nauyi ina fata ana fahimta yawwa kuma me yasa aka ce jiyar da su saboda ai cewa kai su bi shi innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi ai an sanya liman ne don a koyi da shi fai za kabbara fa kabbiru annabi ce in ya kabbara ku kabbara yaya za yaya za ku yi kabbara bayan kabbaran liman alhali ba ku ji ba wa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd to yaya za ku amsa in ba ku ji yayi ba kenan wannan dalili ne na nuna cewa ashe liman wajibi ne ma ya ciyar da mamun nasa sai suka dogara da ka'ida take cewa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib duk abinda abu na wajibi baya iya yiwuwa sai da shi ko da shi wannan abin a karan kansa ba wajibi bane to ya zama wajibi ina fata ana fahimta yanzu asali me aka wajabta mana ba mu sallar jam'i ba kawai shari'a ta ce mana mai sallan jam'i jefo ka zaka yi sama daga gida kai ka sani kafar ka zaka taku kai ka sani kawo ka za a yi kai ka sani batan laya kake yi ka dai zo kai jam'i mai shari'a ta ce ka yi ka yi jam'i na magariba na isha'i na asubahi na azan na la'asar ko to amma kuma jam'in nan ba za ka yi shi ba sai ka taka ka zo to kaga yanzu takowa daga gidanka ka zo masallaci jam'i shi ma zama mai wajibi ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib da abinda wajibi ba zai iya cika ba sai da shi to ya zama wajibi da haka abubakar shine farkon zakara da ya fara yi kuma ana wuce wannan uzurin bai sake yi ba annabi ya bar duniya to shine za ga yawanci masallatan ahlus sunna ba a wannan zakara zakara guda ɗaya da ake yi shine mai kiran sallah amma maganar cewa a ɗaga sauti bayan liman sai dai in an ɗauke wuta ta yadda mutane ba a ji to wannan shine shari'a ta zo mana ta ce mai aiki da shi ina fatan wasu suna ganewa to wannan kenan um yace wa yusmi'u al-imamu man khalfahu mutum zai ciyar da wanda yake bayansa kabbar harama a matakin farko don ita ce kabbarar farko suka ce li'anna as-salata tan'aqidu biha saboda sallah tana kulluwa ne da wannan kabbar harama din to akwai matsala me hukuncin wanda ya riga liman kabbar harama shi kan dan gaggawa ne ana zuwa ma pap ya buga tasa sai bayan ya buga sai ya ji liman ya yi tasa ya riga shakbirar da iram ko kuma kafin a yi assalamu alaikum ya gaji da jira ya sallame ya tashi ya tafi abunsa sabakon bil imam bisalam malamai suka ce batsalar salatuhu sallarsa ta baci duk wanda ya riga liman kabbar harama ka taba ganin wanda ba direba ba akan boda din mota a gaba kuma yana tuka mota ai bai zai yiwu ba to ba a yin haka duk wanda ya riga kuma liman sallamewa to shi ma sallarsa ta baci to wannan ku gane wannan magana a wani mazhaba ne mazhabar waɗanda suka tafi akan wujubu wato ittisalu salatil ma'mum wal imam cewa wajibi ne sallar liman ta zama haɗe take da tamamu a jone ina fata na fahimta akwai wanda suka ce ba wajibi ba ne duk da maganar ba ta da ƙarfi amma tun da ilimi ne ya kamata mu faɗa wanda suka ce wanda ya riga liman kabbar harama sallarsa ta baci wanda ya riga liman sallama sallarsa ta baci wannan a ra'ayin malaman da suka tafi akan cewa dole ne sallar liman tana makale tana haɗe ne da sallar wato mamu ittisalu wato salatul ma'mumi wal imam wannan shine ra'ayin hanabila da waɗanda suke tare da su cewa duk wanda a mamun da ya riga liman ɗinsa kabbar harama to sallarsa ta ɓaci abinda ake nufi ai sallar ma ba ta yi baya za ka riga liman ɗinka kabbar harama ina fata ana fahimta shi yasa suka ce dole ne sai ka yi ta harri in an zo ana ikama sai ko da ba ka jin sautin liman ka nutsu ka tabbatar anya ya riga da ya fara kabbara ko yawwa to shikenan suka ce idan har an wajabta wa mamu kada ya yi kabbarar harama sai bayan liman ɗinsa ya yi kabbarar harama saboda in ya riga liman ɗinsa kabbarar harama sallarsa ta baci to kaga ashe dole ne liman ya jiyar da mamunsa kabbarar haramarsa don ku in bai jiyar da su ba to ai wani zai riga shi to kaga ya jefa su cikin mai cikin haraj ina fata ana fahimta to wannan shine dalili da malamai suka dogara shi na wajibcin malamai ya daga sautin sai ya zama ana jinsa idan ya zo yana sallah sun yi ijma'i cewa bai halatta ba mamu ya riga liman kabbara bai halatta wannan ijma'i ne kar a riga shi to amma sun yi sabani da a ce da kabbar liman da kabbar mamu suka daga tare yaya hukuncin wanda ya yi kabbara liman yana yi shi ma yana yi yana ɗagawa yana ɗaga suka yi tare bai dai riga shi ba to wannan akwai saɓani a kai wanne ne aka yi tufaƙi wancan ga waɗanda suka da wannan ainihin fahimta suka ce kuma a shi me sunna ka yi tare da liman kabbara harama ko kuma ka jira sai liman ya gama kabbararsa kai ka kabbara za ka jira ne ka yi bayansa ko kuma za ku yi tare jumhurin malamai suka ce a sunnata an yi kabbirar ma'amum aka ba takbirar imam sunna dai shine mamu ya kabbara bayan kabbarar liman shine sunna saboda hadisin anas dan malik da na gaya muku hadisin annabi inna ma ju'ila imam li utamma bih fa'iza kabbara fa kabbiru in ya kabbara ku kabbara ai annabi ya riga ya faɗa ya ce fa'iza kabbara fa kabbiru sannan annabi ya faɗa a cikin wani hadisi ya ce la tasbiquni inni qad wato badint ko badint kar ku rinka riga ni a sallah saboda nayi nauyi jikina yayi nauyi lokacin tufa ya fara kama shi Allahu akbar yace in an yi sahu sai ce to karfa ku riga ni kan wanda ya riga ni kabbara kada wanda ya riga ni da sallama kada wanda ya riga ni sami Allahu liman hamidu kar ku ga ina dagawa da yar ina tashi yace na samu nauyin jiki da sauransu to wannan kenan ana so mamu yayi bayan liman kenan kuma shi ne daidai tun da aka sashi a gabanka ai ana nufin ka bi shi ne inda ana so ku yi daidai ba sai shiga tsakiya ba kamar limamin mata ta shiga tsakiyar mamu ta shiga cikin tsakiya kenan la tukabbiru hatta yukabbir kar ku yi kabbara sai liman ɗin ku ya yi kabbara waɗannan hadisan su ne malamai suka dogara da su akan wajibcin bin imam akan kabbara ta harama da kuma sauran kabarbari ina fata ana fahimta wannan shine ra'ayin jumhur malamai in an ce jumhur ana nufin shafi'iyya ana nufin hanabila ana nufin malikiyya har ma da zahiriyya suka tafi akan cewa haramun ne musabaqatul al-imam haram ne a riga liman kabbara haram ne to amma yin daidai tare da shi fa makaruhi ne a yi daidai tare da shi saboda wani hali ne tsakanin halal da haram ina fata ana fahimta yin kabbara kafin liman ya yi haram yin kabbara bayan liman ya yi halal to sai a jira sai ya yi sai a yi kuma shi a kenan ka ce ɗan hanafiya ne me dalilin su ba wani hadisi a aikace su ce ai an gani abubakar ya yi ko umar ya yi ko sabbai sun yi a ba wannan ba su kawai sun bi ma'anar lafazin ne to kuma daman sai an yi haƙuri ita mazhabar hanafiya yawancinta tana da kamfa da karancin samun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai karanci na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tattare da su shi yasa zaku suna ta bada fatawoyi sabanin abin da ya inganta a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tayyib sannan kuma a malamai suka ce idan an duba dai aiki na sahabbai za a gani in annabi yayi ne suke yi ba wai suna yi a tare ba wannan shine abin da ya fi gudana a cikin aikin sahabbai Allah ya yarda da su wannan al'atf ba yana nufin al'atf al-ma'ruf ba sannan ba yana nufin al-muqarana a tare to sai matsalar bayyana kabbara harama malamai suka ce bayyana kabbara harama akwai ta daidai wato alhalatul mu'tabara kenan wadda mutum zai yi kuma na bayansa ya ji ina fata ana fahimta suka ce kabbarar haramar liman daga sautin kabbarar haramar liman ba daidai take da tamamu ba ta liman ta fi ƙarfi saboda shi an umarce shi ya ji yadda na baya to kai da ba liman ba me ya kai ka na daga sauti kamar yadda liman ya yi allahu akbar sai ka ji masallaci ya dauka Allah duk an yi kabara to wai sa ku jama'a muna magana sallah ne muna bayani akan me sallah kenan ba a shar'anta maka ba ba a wajabta maka ba in za ka yi kabbara harama sai ka daga sauci kamar yadda liman ɗinka ya daga ba a ce kai ba kawai in ya yi kabbara kai kabbara ka jiyar da kanka kawai dai bakin ka ya motsa tare da yin wannan kabbara shi liman shine aka ce wato yubaligh ya kai matuƙa wajen daga sauti amma shi ma din kada ya wuce gona da iri ina fata ana fahimta na biyu wanda yake na kuskure ne shine waɗanda ba limamai ba suke zuwa suna daga kabarbarinsu in suna sallah kuskure ne idan mutum ya zo ya yi da ƙarfi kabbar harama zai cutar da mutane akwai izaj akwai disturbance kenan akwai cutarwa me ake nufi yanzu mutane sun zo suna sallah liman ya yi kabbar harama kurun ana zuba karatun alkur'ani kawai sai ka zo makararre ga laifin makara ga kuma kawo mutane ta shuwish kawai ka zo wai za ka bi liman sai ka ji a mamu sai ka ji wani Allahu akbar wai ya shiru to wai saka ba a yi kwana yi kuskure ne duk wanda ya je makaranta ya zauna a makaranta ta ilimi to ba zai sallah irin wannan ba kenan idan ka zo za ka bi liman bayan ya yi kabbara harama bi kake me za ka yi hankali za ka yi to da ka daga wa ka daga ba zakara ne kai wa ya sa ka to amma in mutum bai je makaranta ba ba mamaki akan duk abin da zai bai je ba bai ma san yana yin kuskure ba duk wanda ka ji ana Allah ana sallah Allahu akbar kowannan rabbana wa lakal hamdu din kowa rabbana wa lakal to waye sako yanzu tun ɗazu karatun nan da muka yi har fa yanzu magana ake cewa hukuncin liman ya jiyar da abin kai din liman ne ba wanda ya ce ka jiyar da wani kurin ka yi kabbara aka ce kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu kurin aka ce ba wanda yake bukatar a ji sautinka haka sallama liman zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi ya da karfi ko sai ka ji masallaci ya dauka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to wa aka jiyar ku yi hakuri fa shi yasa nake ta bi a hankali a hankali gaba gaba so muke mu gyara sallar mun mu daidai ba a shar'anta ba liman yayi amin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan liman ku kaifa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka ji yadda kanka baka cutar da wani ba amma wallahi wani zaka ji masallacin kamar zai tsagi wani ma har haka da karfi yake sai ka ce wani wani aikin karfi ne ko aikin leburanci ka daina yi Allah ya ba mu ikon gyarawa ku ta hakuri da karatun nan gaskiya za mu ci karo da abubuwa da yawa amma dai ni kullum abin da nake gani a wato matsalar da muka samu ita ce malam mun shiga manya-manyan karatu mun yi nisa akan wasu abubuwa na gefe-gefe amma ainihin ita sallar da tsarkin da alwalar kowa ya rena shi yanzu wani an ce ana bayani ne akan sallar cikai da Allah sallar tun yaushe muke a sai dai in ba a maka bayani na ilimi da za a bi diddigi ba wallahi shi ka gane kuskurenka wato damuwar ita ce ita ce ibada da ba a shiga aljanna sai da ita sai ta yi kyau kuma annabi ya gama mana kafin ya bar duniya ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah kamar yadda kuka ganni to ya ilahi alamin ni da kai mun ga annabi ba mu gan shi ba amma ina za mu gan shi a littafi kowa ya je koya wallahi kar mutum ya zo shekara arba'in hamsin sittin saba'in kana sallah abin ne ka a tashi gaba ɗaya a ce da kai ba kai sallah ba inda sahabi ma ya zo ai gaban annabi ya yi sallah ya yi masallama annabi ya ƙi amsa ya ce da shi irja fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je kai sallah saboda ba kai sallah ba a ya bai ruku'i ya yi sujada ya komai ha ashe mutum zai ruku'i ya sujada ya komai da komai kuma a ce bai yi sallah ba zai iya yiwa wallahi to sai a yi kokari a kiyaye lallai a yi abin da shari'a ta ce a yi ina ne aka shar'anta mana mu daga sauci shine idan mun zo aikin hajji labbaik allahumma labbaik manzo Allah ya ce afdalul hajj al-hajj was-sajj afdalul hajj al'ajj wasajj mafi falalan aikin hajji shine wanda aka yi ta daga sauti ana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik wannan kaman kai da karfi ba wanda zai ce da kai me yasa kai me yasa ka daga sauti abu na karshe akan wannan kafin ci gaba da sauran karatu shine akwai wani wato kuskure da mutane suke yi a sallah mutum ne ya zo yana bin liman sallah sai sallah asubahi sai ta kubuce masa raka'a daya ko raka'a daya ta isha ta kubuce masa ta farko ko ta magariba kuma a masallaci ne da ya tashi zai cika sallah sai ya kabbar Allahu akbar zai ci gaba kenan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki to kai waye ce ka daga sautin ka hau wani ya ji waye saka a lokacin idan ka zo zaka cika sallah me zaka yi zaka jiyar da kanka ne amma yawan yawan mu idan mun zo rama sallah muke cewa ko cika sallah ake cewa idan mutum ya zo musamman asuba sai ka ji masallaci ya rikide to kuma akwai hadisi da manzon Allah ya hana ku daina ɗayan ku ya daina daga sauti ga Qur'ani ga dan uwansa sai dai in alajihati ta'lim wa ta'allum ne makaranta amma yadda ake koyawa yara karatu kai daga sauti kai daga wannan wani abu ne daban to kaga shi ma wannan mai kuskure ne yaya mutum zai yi zo zai cika sallah Allahu akbar ka bara ka jiyar da kanka ba sai ka jiyar da wani ba dan shari'a ba ta ce ka daga sauti ba ina fatan kuna fahimta hatta hatta shi kansa fa jiyar liman din ya jiyar da ba ni sunan shi ya jiyar da mamun akwai maganganu da yawa da malamai suka yi ta yi akai wasu ma suna ganin me yasa ma liman din zai daga sauti har wani a waje ya jiyo da yawa sun ce sautin liman din da zai jiyar ya tsaya iyakacin masallata to idan ba za a iya ji ba ba a saka abin sauti a sa abin sautin iyakacin wanda suke sallah to wanda baya sallah ba aka ce ba a ce ka jiyar da wanda baya sallah ba wallahi akwai malaman da suka faɗa haka suka ce a jiyar da iya wanda suke sallah to wanda zai wuce fa ba a ce ka jiyar da shi ba to ballantana mutum ya tashi ya zo zai rama sallah ko zai cika sallah wannan ba daidai ba ne kuskure ne wanda zai sallah shi shi kadai zai jiyar da kansa ne shi shi kadai Allah sa muna fahimta kuma muna ganewa to bari mu ci gaba da fafatawa a wa ghairuhu nafsuhu malam ya ce wa gairuhu wato gairul imam wanda ba liman ba shi ne mamu almamun wal munfaridu kenan zai jiyar da kansa ne duk wanda zai salla shi kadai duk wanda yake kuma mamu ne to zai jiyar da kansa ne ba zai jiyar da wani ba abinda karatun yake nufi yan wana musulmi idan kuka zo a matsayin mamu kuna sallah wani ya zo yana cika sallah sai ya daga kira'arsa da karatunsa har sahun bayansa yana jinsa kuskure shi ne ma'ana wa gairuhu nafsahu haka wanda ya zo zai sallah a masallaci shi shi kadai ya ji yadda kansa tunda dai ba kiyamun laili yake yi ba da kiyamun laili ne kake ana so to a dan daga sauci shi ma ba can yawa ba dan ba a ba a so mutum shi kadai yana kiyamun laili ya daga sauci can kamar yadda manzo Allah ta ya zo wuciya ta gidan Abubakar da Umar da daddare sai ji suna sallar dare Allahu akbar Allahu akbar Abubakar yana yi sautinsa a ƙasa shi kuma Umar yana yi ya buɗe balon sallar dare aka yi wayi gari annabi ya ce na ji kuna sallah jiya kai abubakar muryarka ta yi ƙasa kaɗan ɗaga kaɗan kai kuma umar muryarka ta yi sama kaɗan rage kaɗan me yasa don kada ya cutar da wani wannan wujuban suka ce fi kulli wajibi dole ne ina fata ana fahimta thumma yaqbidu yusrahu thumma yaqbidu ku'a yusrahu kafin nan akwai wani babban malami Sheikh Taqiyuddin um yayi magana dangane da abin da shafi wannan mas'ala saboda dalibai da kuma haka yazo a cikin littafin al-insaf ya ce idan mutum ya zo yana yin a zikirul wajib zikiri na wajibi kamar kira'a ko na makamancin nan to lalle sai ya motsa bakinsa me ma'ana wannan magana kamar yanzu idan mutum yana yin sallar la'asar ai shi kan babu maganan bayyana ko to dole shi ma sai ka motsa bakinka an ga alamar bakinka yana motsi kar mutum ya zo kabbara sallar la'asar saboda ai ba a bayyana karatu ya haka Allahu akbar a rufe kaga wannan ba kira'a yake ba tino fatiyar kawai ke yana ta tinota ne yana ta tinota yana ta tinota in ya kai wadda dalin ya yi a zuciyarsa to wannan kwata-kwata ba sunansa kira'a ba sunansa ta dabbur afala ya ta dabbaru na al'ur'an am ana kulubin akfaluha shiru ka tino ayoyi shine ta dabbur to wannan an ɗora mana mu yi wa ƙur'ani haka mu zauna mu yi shiru ana karanta muna tuno ayoyin muna tunowa ko muna zaune muna tuno abin da muka haddace wannan at-tadabbur matsayinsa daban a shari'a as-sala a cikin sallah al-qira'a ake ba at-tadabbur ake ba don haka aka tambayi su abba aka ce to in dai haka ne ta yaya kuke gane manzon Allah yana yin karatu suka ce bitirabi lihiyati yana karatu a sallar la'asar ko yana karatu a sallar da take ta ɓoye ko a zahar yaya kuke ganewa yana karatu tunda ba fi sallar bayyana ba suka ce bitirabi lihiyati gemunsa ne kawai za a ga yana ta kada kana yi in dai leben ka yana dagawa ya kai ya dawo to za a ga gemun ka yana daga haka za a ga gemun manzo Allah ya sama ya kasa ya sama ya kasa zai kina da kogon gemu alaihi salatu wassalam duk wanda izo sallah ko liman ne shi ko yana yin sallah shi shi kada yayi kabbara kurin in shiru to wallahi bai karatu ba dole sai bakin ka yayin motsi dan qira'a aka ce kai ba tadabburi aka ce kai ba ina fata ana fahimta malin yace summa yaqbiduku ayusrahu to sai kuma maganar yanzu mun gangaro um, sai kuma ya rike wuyan kuwa nan wuyan hannu ko المس الى الكوعين غسل اليدين الى الكوعين كو wannan joint din to ya rike nan ya qabdu yaqbidu to da me zaka rike wuyan hannun da hannunka na dama shine thumma yaqbidu ku aysrahu ka rike wuyan hannunka na hagu da dama tahta surratihi kuma ya sanya ainihin hannayen ƙarƙashin cibiyarsa wannan mustahabbi ne saboda Ali bin Abi Talib ya ce mina sunnati wat'ul yamini ala shimali tahta surrati yana cikin sunna ɗora hannun dama akan hagun a cikin sallah kuma ƙarƙashin cibiya wannan kenan zan zo na ƙara sharhi da bayani daga baya haka ya zo riwayar imamu ahmad haka ya zo riwayar imamu abu dawuda yanzu an ɗora hannun dama a kan hagun ko? tai sannan kuma wa yanzuru masjidahu sai kuma ya kalli masjidahu ba masallacinsa ba maudu'u sujudihi ake nufi wurin da zai yi sujada kenan idan mutum ya zo sallah to yana in yana tsaye ina yake kallo inda zai yi sujada me dalili suka ce li annahu akhsha shine yafi nuna tsoron Allah a cikin sallar mutum amma banda sallar tsoro ita sallar tsoro kan ba a ce ka kalli ƙasa ba ina za ka kalla gabanka ga hagu da dama saboda me akwai bukata zai iya yiwa aka maka farmaki baka sani ba in kanka a ƙasa yake kaga akwai damuwa to abinda malamai suka ce Allah ya musu rahama shine um, ana so a yi wato alwad'u ko alqabdu ɗora hannu a kan kirji ko a ƙarƙashin cibiya um, kala biyu ne akwai alwatu akwai alƙabdu alƙabdu shine haka idan ban zo kan magana ɗora a kan ƙirji ba tukunna yanzu dai abin da yake littafin ku a ƙarƙashin me cibiya ne don shi ne mazhabar mai littafin bai kawo taka mazhabar ba amma dai za mu yi bayani to amma yanzu ni yanzu ba magana cibiya nake ko kirji ba ina magana kaifiyar rike hannun a sallah ɗin za ka yi alƙabd menene alƙabdu ku rike makaranta muke do Allah duk inda ka ji an ce alƙabdu to damƙa hannunka na dama ya damƙi wuyan hannunka na hagu shine alƙabdu kaga haka to haka ake yi annabi yana yi akwai alwadu'u alwadu'u shine mai dorawa haka wada'a yadahu ya dora hannunsa qabada yadahu biyadihi ya damƙi hannun shi da hannun shi akwai dorawa ba tare da damƙa ba akwai kuma damƙa tare da dorawa to bayan wannan wuyan hannun akwai kuma nan me sunan nan damtse ne ko tsuntsiyar tsuntsiyar hannu ko wannan gudun tsakanin gwiwar hannu da nan mai sunan shi tsintsiya a damtse malam nan ne damtse damtse daga kafada zuwa gwiwar hannu shine damtse ko ko ana cewa da nan damtse mai sunan wannan gudun tsintsiyar hannu to akwai wanda kuma ake rike mai ana yin alƙabdun akan mai tsintsiyar hannu sai ka rike mai tsintsiyar hannunka ko ka rike wuyan hannu ko ka rike tsintsiyar hannu ko kuma ka dora ko dai kai alƙabdu ko kuma kai alwado duka wannan ya zo a riwaya kuma ana yi um, ku a yusrahu bi yaminihi um, dama ne za ta riƙe hagun ba hagun ne za ta riƙe dama ba dama ne take hawa kan hagun inda a sallah ne kuma ba dama ce ba hagunce take hawa kan dama ba duk wanda ya zo sallah ya ɗora hannun hagun akan dama bai iya sallah ba ko kuma ya damki hannun hagun ya rike dama bai iya ba ya saba annabi sannan wannan ɗora hannu ɗin da rike hannun nan manzo Allah yake cewa da ni sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawan da suka gabace mu Allah ya umarce mu da ni da duk annabawa gaba ɗaya in mun zo sallah mu ɗora hannun dama akan na hagu babu wani annabi babu wani annabi da ya salla akan mai hannu sake duk cikin annabawa maganan ma ka zo ka yi sallah Allahu akbar ka sake hannu to nan ba irin ta annabi bace amma an samu wani kauli a cikin malikiya a cikin malikiya da suka tafi akan haka din akwai maganganu masu tsawo insha Allah ko zuwa sati mai zuwa watakila mu faɗa da zance don kada ya cinye mana lokaci ku bi ni bashi to kaji ma suna cewa lokaci maganar alƙabdu da abin da ake cewa asadulu da waye shi ma wani karatu ne mai zaman kanshi rike kirji da saki hannu yanzu dai ni ku rike manzo Allah yana cewa da ni da annabawan da suka gabace ni an umarce mu in za mu yi sallah mu ɗora hannun dama akan hagu shikenan kun da ka magana ka zo sallah ka saki hannayenka haka a'a ba a yi a wata riwayar malikiya aka ce in anafila ne za ka iya yi anafila za ka iya yin kabdu ko wadu'u amma a farilla sakewa za ka yi ka ji abu mamaki Allah ƙara mana ilimi amma fa za ku sha mamaki in an zo kafa hujjoji eh ha duk malaman nan na fiƙi wannan kuji duk in mutum ya faɗi magana ya ce mazhaba kaza kaza ta ce in ka kwakulo dalilan su in ba sa'a ba sai an yi wub da kai an tafi da kai kawai Allah gara da to wannan kenan yanzu mun fahimci ɗora hannun hagun a dama akan hagun akwai riwayar Imam Ahmad da Abu Dawuda da da isnadi ingantacce sun mawada a kafa hulyumna ala kafe yusra annabi ya dora tafinsa na hagu na dama akan na hagu wa rusu wa sa'id shine nan inda na gaya muku tsuntsiyar hannu albani yayi magana Allah masa rahama akan kitabu as-sala al-kabir kenan yace a dunkule fa kama sahha al-wad'u sabata al-qabdu kamar yadda alwadu ya tabbata ɗora hannu na dama akan hagu ɗorawa na muku bayanin ɗorawa dorawa fa ba damkewa ba dorawa hannun kawai to kamar yadda ya tabbata to shi ma kabdu ya tabbata runguman hannun yace fal musalli bi ayyihi ma fa'ala faqad ata bis sunna duk mai sallah in yazo ko dai yayi haka ko yayi haka ko ya dora hannun haka ko ya damke hannun duka wannan ya tabbata kamar yadda shi albani yayi to ya ake so yace al afdal an yaf'al hadha taratan wa hadha tara wani lokacin yayi wannan wani lokacin yayi wannan to amma a sallah daya mutum a raka'ar farko yayi alqabdu raka'a ta biyu yayi alwudu wannan suka ce gaskiya ba daidai bane a duk da an samu wasu daga cikin mutaakhirin suna yin haka amma ma wasu malamai suna cewa bid'a ne ina fata ana fahimta yawwa sannan sai ya ce ya sa shi ƙarƙashin cibiya ta wannan matsalar cibiyar ɗora hannu a ƙarƙashin cibiya sun dogara ne da asar na aliyu bin abi talib kamar yadda na gaya muku gashi nan ali bin abi talib ne ya faɗa a riwayar imam ahmad a riwayar abu dawuda aliyu ne ya ce in ka zo sallah ka sa hannunka na dama ka riƙe ko akan hagun kuma karkashin cibiya shi yasa duk in shi a galiban zaka ga suna yin sallah hannunsu yana karkashin cibiya ne kun fahimci wannan tayyib um to amma abin da yafi inganta al-afdal yafi tabbata shine a sa su akan kirji saboda hadisin wa'il ibn hujr wanda ibn khuzaima ya ruwaito shi ibn al-qayyim yace manzo Allah kana yumsiku shimalahu bi yaminihi fa yaj'aluha qaw fa yad'uha alayhi alayha fawqa al-mafsad thumma yad'uhuma ala sadrihi annabi yana dora su akan me akan kirjinsa to kaji aikin annabi abin da ya tabbatar shine dora hannu na dama akan hagun akan kirji in aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam um, wannan shine abin da malamai diwa suka tafi a cikin bayanin sallolin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wasu ma sun da'afa hadisin da yake magana akan dora wa a karkashin cibiya wasu sun tafi akan hadisin bai inganta ba sannan sai mu rufe abu na karshe mutum zai kalli wajen sujadarsa ne a idan ya zo yana yin sallah ba wai zai kalli gabansa ba duk da cewa akwai ra'ayin da ya zo akan ya kalli gabansa din akwai hadisi na nana aisha ta ce manzan Allah ya shiga ɗakin kaba a ma khallafa basarahu mawdi asujudi tunda annabi ya shiga ɗakin kaba yana sallah idansa yana kallon inda zai sujada hatta kharaja minha har ya fita daga cikin kaba irwayar imam hakim imam zahabi ya masa muwafaqa albani ya ce wa huwa kama qala wannan yana nuna mana cewa ashe abin da ya fi dacewa mai sallah in zo sallah ana so ya rinka kallon su inda zai sujjada a tsaye din ma ba wai in yana ruku'i ba a yana tsaye ma inda zai sujjada ne a zai kalla imam al-qadi yace sai dai lokacin da mutum yazo a tahiyya in zai ishara ashhadu an la ilaha ba ana yin tahiyya ana ashhadu an la ilaha illallah to wannan ana so ya kalli wato ainihin wato yatsa da ka zo kana kallon gurin sujada ka kana tahiyya kana zuwa wajen ashhadu an la ilaha illallah a cikin tahiyya to kana ashhadu nan sai ka kalli ka kalli me ka kalli wannan yatsa da take motsawa saboda an ce ya zo a hadisi sahihi ingantacce wa ashara bi sababati wa lam yujawizu basarahu isharatahu kuma annabi kallansa bai tsallake inda yake nunin ba ma'ana yana sallan haka da ya zo gurin sai aga yana haka yana kallon ina yana kallon yatsa ashe sunna ne in mutum yazo yana tahiyya yazo ashhadu din nan to ya kalli wannan yatsa yana gama ashhadun sa guda biyu to sai kuma ya ci gaba da kallon inda zai yi sujjada haka imamu ahmad ya ruwaito malikiya suka ce gabansa zai kalla yanzu kun ganin hanabila ce a malikiya fa suka ce kalli gabansa idan ka zo sallah Allahu akbar ina za ka kalli gabanka a mazhabar malikiyya yanzu wato ilal amam ba inda aka ce suka ce ba a wajabta masa ya kalli inda zai sujada ba to kuna da hujja ya ko malikiya suka ce kwarai kuwa akwai a hadisin khabbab menene hadisin khabbab an tambayi khabbab yaya kuke gane manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karatu a sallarsa ta sirri ku da kuke bin sa kuna baya suka ce me bittirabi lihiyatihi da motsin gemunsa don Allah in wurin sujjadarsu suke kallo za su gane gemunsa yana motsi yaya mamu za su gane gemun liman yana kadawa alhali suna kallon inda suke sujjada malikiya suka ce to wannan yana nuna ashe sahabban ma ina suke kallo yasa na ce muku kowa in ya kawo fa dalilinsa za a yi da kai a wuce da kai suka ce ba su kalla ba za su faɗa bai halatta su kalli gaba ba za su kalla suka ce kawai mai sallah idan ya zo ya kalli ya kalli gaba hadisin bukhari ne sannan suka ce akwai dalili kuma du wata rana annabi yana cikin yin sallah shi kansa kawai sai aka ga ya taka ya yi baya baya baya baya sai aka tambaye shi aka ce ya rasulullahi ya aka yi kana sallah kai baya baya ya ce ina cikin sallah ne kawai sai Allah ya nuna mana wutar jahannama ya ce naga tana cin tana tumbe tana harshe da ta yi harshen nan haka sai ne na yau baya suka ce da ba don gabansa yake kallo ba ya hango jiki ba ya sanyi yanzu dai gaba za mu rika kalla kenan iyayena da 'yan uwana karatu yana da yawa wallahi ilimi yana da yawa yanzu kun ga wannan duk rikicin da muke ta yi har yanzu ba mu je ko ina ba kuma wallahi na tsallake muku ma taraktuhu aksar wa aksar abinda na bar muku ban kawo muku ba ya fi yawa dan kan na gajiyar da ku maganganun suna da yawa duka akan sallah ne mun yi kabbara harama kun ji abin da aka ce mun zo yin kaza kallo ma a sallah ba a kyale ba to wallahi haka suka bi sallan nan tun daga farkonta har ƙarshe Allah saka malama addinin musulunci da alheri amma wani wai yazo yana bayanin wai wani yana magana wai ana magana masu ilimi wai ka asa malama addinin musulunci ai sai su ba san ilimi mutanen da wai ba san duniya ba ba san kaza ba wai su a wajen su mai ilimi wanda ya san duniya Allah gane da mu to um, Hafiz ibn Hajar shi kam a cikin fatul bari da ya kawo dalilan ya ga kowa fa yana da ƙarfi sai ce gaskiya yambage an nufarriqa bainal ma'mum wal wal imam yace zamu raba tsakanin mamu da liman idan liman ne shi ba a fasararsa shi ma kuma din an yi istidrakin sa yace liman ya kalli inda zai sujada sai aka ce da shi to ranka ya dade ko shak ya za ka yi da wannan hadisin da aka ce annabi ya gano ya tako baya sai ce mamu kuma ya kalli liman ɗinsa kun san dalilin malikiya har yanzu suka ce gaba za ka kalla suka ce yanzu kai da kake sallah in za ka kalli wajen sujada ka kai a matsayin mamu to ina magana koyi da liman ɗin kun gane kuwa to yaya za ka kai koyi da liman in kana kallon wajen sujada ka suka ce dole ka kalli gaba tsawon gaba ya kalli gaba zai kalli inda liman yake ba shi zai gayar koyi ba in limami mai mura ne ya zai ba tsayan ga ya motsa ba in yayi kaza yayi kaza suka ce kallon liman muraqabatul imam aka wajabta maka su a malikiya abinda zaka mai da hankali bibiyar liman to kuma ya tabbata manzo Allah ya gaya mana cewa ku na sahun gaba ku koyi da liman wal ya'tamma bikum man ba'dakum wanda yake bayan ku kuma koyi da ku yanzu kai kai dan sahu na biyu wa za ka yi koyi da shi sahun farko dan sahu na uku sahu na biyu zai koyi da shi shi za ka kalla in ya yi rukuyi ka yi rukuyi in ya dago ka dago shi ne ma wasu malamai suka ce duk wanda izo sallah zai bi liman sallah sai ya tarar da an yi rukuyi sai liman ya dago alhali sahun bayan liman bai dago ba ya kabbara in ya kabbara nan ko da liman ya dago in dai sahun da ke gabansa bai dago ba to ya samu wannan raka aka ce kai liman ya dago kun a ce an samu suka ce kwarai suka ce annabi ne ma ya faɗa kamar ya annabi ne ya faɗa annabi ya ce ku koyi da liman ku sahun farko ku kuma sahu na biyu wali atamma bikum man ba'dakum na bayan su ma wali atamma bihim man ba'dakum yace ni a matsayina na masbuki makararre wanda aka ce ne koyi da shi sahun gabana sahun gabana kuma basu dago ba da na yi rukuyi na same su na rukuyi aka ce ka ci sallar ka dace to amma wannan ra'ayin fa in ka je wani guri za su za su make ka ba za su yarda da shi ba to amma dai tun da karatu ne dole mu faɗa ba mamaki ka ji wani malamin an masa fatawa ce malami ne na zo na tarar da liman ɗina ya daga arkoyi amma sahu na biyu da na uku wasu ɗagawa ya ce sallaka ta yi karka dai ka ce jahilin banza an taɓa cewa liman ya ɗaga an samu kaza a'a in kai haka kai ne jahilin banza kuna ganewa to Allah ya azurta mu da zuwa makaranta da sauraron karatu don mu zama wayayyu a cikin addini wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh